بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna ran lahadi ne daren 25 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 daidai wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma in Allah da shi ne zama wani kaset na 729 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala takin karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azza mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfana da su duniya nan da kiyama in ba manta ba ana jin da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar daskalir azaria kaduna state nigeria ita darul hadith salafiya makaranta ce da malam albani ya kafa a nan zaria kaɗai don yaɗa manufofinsa da da'awarsa da yake zuwa tafarkin magabata na gari muna fatan allah yi da nufi kafin mu ci gaba da karatu a muna muka ta'aziyarmu ga dangin mala albani na kakashi ko kuma mahaifiyar shi kenan ko ya mahaifiyarsa ta rasu yau allah jikanta da rahama ya gafarta mata sa aljanna zama makoma to in ba manta muna cin kitabul jihad wasiyar mun karkare karatu ne a wancan lokacin muka kwana a babun yuqat babun yuqatalu min wara'il imami wa yuttaqa bihi babun da yake kwarin mana bayani ana yaƙi bayan imam kowane irin imam ne sannan ana kam ana samun kariya da shi na zaluncin azzalimai sannan kuma ana samun kariya daga ta'addanci a cikin addini da shi imam din wanda mun dogayen bayanai a wancan lokacin wanda haka sai da ya kai mu ga mun yi fotokafi daga wasu littafai mun yi wasu karatu daga cikin littafin mafhumin isyan wa ta'a da wasu wurare da muka kanto masa irkan cewa a irin shugabannin da ake wa da'a ta dole dole da kuma hudud na da'a da abin da ake kallo a da'a ko kuma sabawa wannan dogon bayanai ne wanda ke so sai koma kasa kasan baya insha Allah ta'ala zai samu cikakkun bayanai game da wannan matsala ɗin yau za mu tashi sabon babi da malar ce babul bai'ati fil harbi Allah ya firu babu da mana bayani yi mu baya a cikin fagen yaƙi game da yaƙi Allah ya firu wanda masu mu baya ya zama sun yi mu baya a cewa ba za su gudu ba mana kuna da shugaba musulmi za a tafi jihadi ina fatan fahimta ko kwamandan ku idan ka zo kuka mai caffa akan mai za ku mai caffa din akan cewa duk gumurzu za ku tsaya a yi da ku ba za ku gudu ba ba da kun ji hayaƙi da turniki ya tashi duk kowa ya kama ya karce ba ma'ana alƙawari za ku ɗauka da ku da imam khalifa ko kuma amir cewa babu gudu ba ja da baya ina fatan kun fahimci wannan abin abin da yasa bukhari ka wannan magana za ku ja koyi sabanin malamai ne cewa qala ba'dhum alal maut wasu kuma cikin malamai suna suna cewa ne mubaya'a da ake wa shugaba ko kuma wadda aka manzan Allah su salama shi ne alal mauti akan mutuwa akan cewa sai ya mutu ma'ana kai shugaba ga hannu ne maka caffa akan ba gudu har sai na mutu to in kuka lo da kyau da wacce ma'ana Allah ya firu da alal mauti in kuka da kyau suna koma sadi a waje guda ɗaya ne ba ana nufin kaji yaƙi dole sai ka mutu ba ina fatan fahimta amma alƙawarin da kai shine za ka ci gaba da kariya za a ci gaba da yi da kai ko da mene abin zai kai ga mutuwarka wanda ai magabata da yawa sukan sha'awar shahada dama ina fatan kuma duk musulmi muna fatan haka ko ko wanda yake so akwai wanda yake so kwanta a gida ya mutu kamar mata ina fatan fahimta wani abu yawa to in kallo za su haɗe suna haɗewa je guda ɗaya Allah ya firu saɓanin kaman labzi ne kawai Allah samu dace malici da ƙaunin lahi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki laƙad radiyallahu anil mu'mini na iri bayi unaka ta hata shajara lallai Allah ya yarda game da muminai iri bayi unaka ta hata shajara a lokacin da suke maka mubaya a ƙasan wannan bishiya ɗin mala Allah na ishara zuwa gabe kenan mu baya da aka yi ta yakin hudaybiya kun ban shagun ku lokacin da manzon Allah ya nemi sabai su zo su mai caffa za a yi yaki tsakanin shi da Qurayshawa kuma sabai suka amsa kira duka suka ga jikin mai caffa tare da basu zo da makamai ba abin da ya kawo su shine umara kawai amma tunda annabi ya ce a zo a yi suka mai biye akan haka din ina fatan fahimta Allah da ga zuce sai ce mene laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajarati Allah ce mene fa'alima ma fi qulubihim yazan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu sai ce mene fa anzala sakinata alayhi sai Allah ya saukar da natsuwa ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asabahum fatihan qariban nan take sai Allah ka bude mai sauki ina fata kun fahimta in kun kalle da abin da ya faru a cikin ayar da kuma tarihin abin da ya faru kaga dai wanda ya zo aikin hajji ai ba zai ciwo damara ba ne ya sa bulletproof ya kawo bulan kwano ya sa wuka a nan kamar kwamando ko ba haka ba wata a ƙasa wata a nan wata abin da mai harbi da duk gasar ba haka zai ya ta wani da bine wani farin alawayar labbaika allahumma labbaika suna zuwa kuma ƙorisha suka zo da mene da dawaki da makamai suna tsokalan fada suna ƙoƙar razana su amma Allah sai saukar da natsuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fatan fahimta wa asabahum fatahan qariba nan nan take sai Allah ba su wani budi na kusa ya samu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce ko mene wa magarima kathiratan ya ha, sana ko ta ganima mai yawa wadda ya samshe ta wa kana Allahu azizan hakima Allah kasance magwayi ne mai hikima ina fatan fahimta in ka kalli yadda abin da ya faru a yakin sai ka ce to ina ina ganima take ina fatahun karibin da aka ce din a lokacin saboda sun taho zasu mu umara sun aiko taho da raƙumansu da hadesu wal hade ma'akufan an yabu daga ma'illahu ko to kuma sun zo an ce ba za su ga aikin hajjin ba ga su ga maka suna kallo an ce sam ba shiga aka zo aka yi maganar sulhu kuma sulhun aka mene wanda a zahirin sulhun kuma aka sa zalunci a ciki a zahirinsa ina ba ta fahimta na ce haka ne saboda lokacin ce ƙurisha sun sa sharɗi mene cewa cewa na farko shaɗin farko shi ne annabi da sabai ba za su ƙarasa cikin garin maka ba annabi ce an yi da rubuta su koma sai baɗi su dawo a ba su kwana uku a garin maka kawai annabi ce sun yi da rubuta to kuma daga cin shirin da aka sa na sulhun hudaybiya shine mene idan musulmi ya silale daga garin makka wanda dama 'yan kunshi sun kama shi ɗaure shi sun hana shi hijira zuwa ga manzan Allah sai samu dama sai sullube sai gudu ta Madina to annabi da kan shi dawo da shi sallallahu alaihi wasallama annabi ce ya ji ya yarda a nan ne mazaje sabai suka ce ya rasulullah wannan wani irin abu ne ya dawo musulmi dama an daina ana zartacci ya samu ya gudu kuma ka ce a mai da shi kuma ka yi da rubuta wannan mai ce na ce a rubuta suka ce kuma amma idan wani daga cikin madina ya yi ridda ya dawo maka ba za mu mai da maka ba ku ji fa nawa in ya zo gida in mai da muku naku in ya bar gida na kuma ku riƙe a zahiri ba wanda zai gaishe wanda haka umar ce sam ba mu ɗauki ƙasƙanci a jahiliya ba a musulunci ba mu ɗauki ƙasƙanci ba ina fatan fahimta amma umar bai riski abin da irinsu abubakar suka riska ba saboda manzan allah manzan allah ne baya abu haka nan kawai da ka sallallahu alaihi wasallama shi har ya abubakar kana ganin wannan abu ce ha ba ka da shi manzan Allah ba ne to shi kenan ka jira ka ga abin zai faru to ai dama titin an ce mana annabi ya ce yayi wa barki ya ga mun shiga maka muna kabbara muna kaza ga mun zuwa mu shiga kuma a ce a koma bayan annabi ya farki ai annabin mafarki annabawa gaskiya ne abubakar ya ce da ya ce maka bana bana dole ina fata mun ji wani abu to aka zo aka je sa aka ce to za a samar da aminci za a samar da zaman lafiya shekara goma ba wanda zai ke wani hari sabai suka kan shi wannan abu shi kenan annabi ya fita ake abin to wannan sulhun da aka yi allah ya kira shi fatahun kare da yawa mutane ba su fahimci abin nan ba na farko na sha yin sharhin wannan abin ga ga wanda ba su san kasa kasan ba in ka kalli sinariyo na abin da ya faru za ka gane cewa manzan allah manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa hikima ya fi kowa ilimi ka ɗauki sharaɗin farko da aka ce mene ba za ku shiga ba bana sai baɗi ina fatan fahimta a zahiri menene an zalunci musulmi ya zan ɗauko tafiya tun daga madina wajen kilomita ɗari nawa wajen ɗari bakwai in zo kuma sannan a cin koma amma zahirin ka za ka kalla da kyau wannan abin da yi wannan abin da ƙurisha suka yi sai da ya karaɗa dukkan larabawan hijaz da na ina ne gaba ɗaya cewa ga wasu sun zo aikin hajji da dabbobi ƙurasha sun hana su sai zama ana simfati tausayawa da jimami da mailu sai karkata zuwa ga sun manzan Allah su kuma ƙurasha suka bayyana mene azzalimai ina fatan fahimta to amma da annabi cewa kuma sai an shiga fa sai a ce ya zo ɗaukala faɗa ne ko ku lura shi yasa amfani da hankali kenan in ta zo sai ka tsaka na tsaka karanta abubuwan da kyau shi annabi ya karanta da kyau su kuma matasa suna ganin kawai na a buga kawai mu da muke da Allah ina fata mu jona abu to kaga abu na farko kenan kallo da hikima ke ciki sai da wannan ya ya tunzura larabawa ma wannan abin da qurayshawa suka yi sannan namu ya dawo naku ya dawo aka ce to ai abu ne ai duk musulmin da dukkan musulmin da ya tashi aka ce ya bar manzan Allah ya koma garin maka ba bukata a daure shi mai amfani shi a cikin mutum Allah sa ku lura kuma annabi yana da ashwararsa in dai na shi ne ba zai bari ya koma wajensu ba ku lura to amma kuma namu da ke maka idan ya silale ya gudu ko an mai da shi ana nan ba abin zai canza shi dama ce yana har sai suna zartar da shi din bai canza ba sai dan an mai da shi kuma Allah sa kun fahimta so annabi baya jin tsoron asarar komai a wannan lissafin da aka yi nashi ba zai zirga ya koma can ba in kuma har an samu bisa kaddara to dama ba namu bane wannan ba mu da bukata a cikin society din mu musulmi idan namu ya gudo aka mai da shi dama can a hannun suke bai canza addini ba ko da an mai da shi ba zai canza addini ba ina fatan kun fahimta to ka ga wannan duk sai ka ga da kyau za ka gano siyasa da ke cikin wannan abin sannan cewa a koma sai bada a dawo bada fa za mu dawo ne da izza kuma cikin amincin da ya fi yanzu yanzu ko an shiga da ƙarfi ana ɗarɗar ne gumi bada kuma shi ba larabe bai samu alƙawari in aka zo cikin ni'ima fa'ida a cikin abin nan za a zo haka shekara mai zuwa baɗi aka zo aka kwana uku ana ɗawaki aka yaɗa musulunci a garin makacin kwana uku ɗin ba ina fata kuna fahimta wannan lamari din to wannan shekaru goma da aka ci da aka bada su haba ai nan da nan sabai suka fara karadawa lungu lungu suna kai addinin musulunci an musulunta a wannan sulhun musuluntar da ba a samu ainihin a dukkan shekaru shida da aka a cikin shekara goma sha shida da aka a musulunci saboda an samu damar zuwa a fada da ko ba damar zuwa a fada don da yawa ba su san labarin musuluncin ba ne suna ji ne sama-sama kawai ana cewa wani tsageren yaro ya zo ya kafarta iyayenmu da kakanni ya ce wawaye ne ka sa kake lalata magana ba za a faɗa asalin abin da kai ka faɗa ba ko sai a gurgunta maganar wani yaro ne mara kunya baban shi maraya ya mutu yana maraya ya taso mahaukaci ne ma sha'iru ne ma duk sukan ga lalata magana amma sai annabi tura sabai huzaifa amma duk ku tafi ku je ku wa'azi suka ta yawo zuwa wa'azi sai a ji a samu ta ce mace kana jin labarin ita ni ma musulmi ne to me ce kaji kajin da musulmi sai ta to ai wannan ba abin kyama sai mutane suka ta shiga musuluncin to shine fatahun qarib din in kalo da hudaybiya gaba ɗaya sun ta ya koma ne ya zama amfani gawa ya koma kan musulunci ina fata an fanci wannan abu Allah sa mu dace da haka ake so dukkanmu da shugabannin musulmi da mu zama masu zurfin tunani ga abubuwan zabi a ringa lissafawa kafin yanke hukunci a tsara da kyau tukuna a nazari ta yi abin da kake gano ƙirar yanzu ko taro ba shine altayi ba shine alheri ba kuma ba shine dai abin da ya dace a lokacin ba ina fata kun fahimci wannan abin Allah dai samu dace to akwai nukta mai muhimmanci wannan aya tana ƙara ga cin an da ke faɗin falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da ba mu assurance cewa a'a wannan falala da Allah ya faɗa ta annabi da sai ta saban nan to Allah ba ya faɗe ta offhead bane da jahilci subhanallah ina fatan fahimta dan kun ga na farko abin da yake da su Allah ya yarda da su a wancan karatun ba na manta ba ko na gama ko ba zan maimaita yanzu ne idan har Allah ya ce ya yarda da kai to ba fa yarda ce irin kai da mutum irin kai da wani ba yarda Allah idan ya yi ta ta har abada ce ya kamata ku san wani abin domin a babul wa'adi wal wa'id a cikin aqidatu ahlus sunna wal jama'a idan Allah ya alƙawarin rahama ko alkhairi ga wani baya canzawa kun gane laqad radiyallahu ko ghafara Allahu lil fulani ko Allah ce ya baka aljanna ba ran da zai canza ina fata kun fahimci wannan abun to nan da Allah ya ce ya da su to wannan yadda ta har abada ce ba wai daga bayan kwana ɗaya biyu zai fasa ba ne a'a amma idan allah alƙawarin cewa kuma zai azaba ko zai hukunci mai zafi ko kaza yana canzawa ina fatan fahimta an ce wanda ya zina zai shiga wuta kaza da kaza wanda ya sha giya zai kaza in ya tuba sai allah ya ansa ina fatan fahimta wanda ya kaza ya tuba sai allah ya ansa sai ya fasa mai wacce azaba da ce zai masa sakamakon wannan zunubi din amma saboda mene wannan shine kamala a wajen Allah madaukakin sarki kuma ba wai ga Allah ba walillahi almathalul a'la har amu mutane haka abin yake idan yau sarkin zai ce maka yi maka alwan ka zo zai baka fili a gaskiya sai ka zo sai ya fasa baka saboda kun yi fada ina fatan fahimta za a kirga wani amini kaskanci nashi ina fatan kun fahimta ko gwamna zo amma daga cikin kamala ya yi alkawarin zai baka fili a gaskiya sai kuma ka je gire da ka zage shi sai ya zo ce ka zo ka shi ne maka ne maka alkawari kamala ce ko ba kamala ba to haka Allah in yi alkawarin wane kaza to Allah bai canza saboda ai na kasa ne yau kuma bayan alkawari ji ya ce ka zo ka ansa kuma ya fasa saboda ka zage shi ina fata kun fahimta to da za ka wa sarki laifi sai kuma ya ce sai ya kama ka sai ya kai ka gidan yari sai ya kama ka bulala ɗari sai da aka zo mataka ta ta roƙi alfarma sai ce to ba komai ya yafe maka kamala ce koko na ƙasa ne kamala ce alƙawarin azaba ka roƙi afuwa ko wani abu a yafe kamala ce to haka al'amari yake wallahi masalu ala a wajen Allah abin ya fi haka shine dan Allah alƙawari kaza shike ne ba fasa don haka a sanda Allah ya wa sabai alƙawarin aljanna cewa laƙad radiyallahu anhu ba radda zai dawo kuma ya fushi da su ina fatan fahimta bambancin ridallahi wa ridal khalq shine ni da kai zan iya da da kai yau gobe in ga abin da yake sabanin haka in ce na fasa ashe ɗazu na yarda da kai ne don ban san abin da ke baɗininka ba yanzu da muka yi faɗa abin da ke baɗininka ne ya bayyana sa muka yi faɗa da kai to dan me wa ka ƙara gari sai Allah ce wa alifa alma ma fi qulubin Allah fa ya san abin da ke zukatansu yanzu wani ya zo ya ce wai a'a ai yanzu sun canza wannan ƙaryata Qur'ani yake saboda kafin Allah ce game da sai da ya ce a ya san abin da ke cikin zukatansu sannan kuma yarda da su to zai yi Allah ya san waɗannan mutanen za su canza su zama kafare ko su ci amanar sa ko za su kaza zai kuma yarda da su ai ko a mutane aka kaza ce wannan mutum wawa ne ka san wannan zai ci amana ka zai kaza kuma ka dauke shi ka rike kai abin nan kaza a za ce wannan mutum wawa ne a mutane ballantana Allah madaukakin sarki Allah sa kuna fahimtar critical abin abin da ke nufi wannan yana ruguza rugurgu da aqida ishiya ne gaba ɗaya Allah sa kun fahimta masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da danganta musu wasu laifuka da ɗebo wasu tare tarihai su sahabbai ai sun tsira sun sha a lokacin da Allah ce laqad radiyallahu anhu ina fatan fahimta kuma a lokacin radiyallahu anhu da wanda ake ta radiyallahu ala ra'asihim man abubakar umar usman ali da haka wani yardu ne da sauransu ga sanan da haka mummune yardu ne a wajen allah barar da zaka kawon tarihi ya kai dan shi'a ya iya soke wannan yarda da allah maɗaukakin sarki ya masu ba wani tarihi da zaka iya kawowa ya soke aljanna da allah ya ce ya ba su ba wani tarihi za kawo ko me ka za ka kawo ka ce sun yi ka ce wani ya sun bar ma aliyu kuka ya ci amana wani ya harbuna na fatima wani ya kaza duk abin da kawo bai sai soke wani ayi ƙur'anin ba don shi ba aya ba ce abin da aka kawo ko ba haka ba ne ba labari ne za ka kawo ballantana hashahun allah tsara sabai daga irin abin da ake danganta musu hasali wa'annan mutanen laulahumu ma kana fil ardi muslimu ba dan wayannan sabai na manzan Allah ba wayi musulunci wayannan su ne suka raka manzan Allah suka taya shi da su yaje jihadi da su aka yi sallar juma'a da su aka yi sallar idi da su aka yi kaza cikin su ya aura su suka aura a wajen shi bayan ya rasu ba su tsaya ba haka suka ci gaba da aiki tukuru wasu mutu a dazuzzuka wasu mutu a ƙasashe masu nisa tun daga ƙasar larabawa har ƙasar china sai da mutane suka kakarɗa a kan dawaki da ƙafafuwan suna kai addinin musulunci mai wayannan mutane suka da za a zage su yanwa wayannan ba a yi ba masu ba mai suka za a zage su da haka ba mai ɗaukan aƙidar shi'a yar tabbaninsa sai wanda allah rubuta wa asara da kaji kafajin haushin wani sahabi saboda ta yi da baka to maza ka janye billahi za ka fada cikin asarar duniya da kiyama na da fatan in wasu fanci wani abin ala samu dace mun tsaya min sharhi ne a wani abin saboda waɗannan mutane suna da haƙƙi a kan mu bayyana darajojinsu kai ba masu ba aƙidar mu ta ahalus sunnal jama'a in ka kanta al-aqidatu dahawiyya imamu dahawi ce malamai mutanen kirki dattawa ba mu ambata su alkhairi muna yawan ambata alkhairi su muna masu ado da fatan alkhairi kuma dole ne mu so su san su imani ne don haka waɗannan mutane da malamai mutane ke ba dole mu tashi mu kare mutuncinsu mu yaɗa fallolinsu wannan aƙida ce malam albani sha wannan bayanin in kai baka mata ka je kan ta aƙida hawiya ka gani kuma ka auna ka za ka kalli da kyau irin yadda manzan Allah gudanar da rayuwarsa duk wanda ya manzan Allah wa da mu alkhairi manzan Allah bai kyale shi nana khadija ta rasu nana aisha Allah ji kanta rahama Allah tsautsayi yasa ta ambaci khadija cewa wai kai ba an canza maka da budurwa ba wacce bazaura ta mutu ma kuma annabi ce ke khadija wanda ta yi kaza ta yi kaza ta mun kaza ta mun kaza to Allah bai canza mun ba sai da annabi wata ɗaya mata fada kowa rana ɗaya da safe da yamma kullun sai manzo Allah shi kofa gidanta Aisha eh fito kin ce mene game da Khadija ta ce ya rasu kai hakuri ce ba magana ban hakuri bace ina ba ta fahimta wala ba zan kuma ce ai ba magana ba kuma ina nana ta miki ne ki jiwa ce ce Khadija ta yi min ta ba ni san da aka na haifi a ita ne kaza ne kaza aisha ta koma tana addu'a dan Allah Allah kai ka saukar da zuciyar manzon Allah in ya sauko ba zan sake magana Khadija ba mutanen badar aka kama za a tafi da su an kama da su ana shawara za a zai da su bayi bursunan yaƙi kenan annabi ya ce da wana na nan mutum ya ce da in ya ce sake zan sake su me yasa ya saboda ya mai abin arziki guda ɗaya ina fatan fahimta ko dai san da ya dawo daga ɗa'ifa zai shiga sun hana shi sai wanda ce shi a shiga cikin alfarmarsa ina fatan fahimci wannan abin so a ƙa'ida ta halus sunna wal jama'a shine malamai ma mutanen kirki cikinmu ana yaɗa falalolinsu ne kuma ana kare mutuncinsu ba wa maganar sabon manzan Allah ba sallallahu alaihi da haka in kuna karatu aka zo irin da gabar ba wai fisha za a wuce ba kuma mutane musulmanci mai akan ba ba laqad radiyallahu hakika Allah ya da alwin game da mu'minai idu ba lokacin da ba ta ta karshen bishiya a wuce kawai ba me aka fahimta kenan karatun nasir kabara kenan koko Allah samu dace Allah sai wasu fanci wani abu to almuhimu dai nan mubaya da suka manzan Allah hadisan za su kawo zai fassara mana wace mubaya ne ala an la yakiru ne ko kuma mene alal mauti imam buka ce qala haddathana musa bin isma'ila qala haddathana juwayriya an nafin qala qala ibn umar radiyallahu anhuma raja'na min al-'am al-muqbil فما اجتمع من اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر مالك حدثنا موسى بن إسماعيل مال موسى بن إسماعيل يا بام حديثي قال حدثنا جويري ما جويرية مال جويرية يا بام حديثي an nafi in kai baka saba jin isnadin hadisi ba mu faɗa kada ka in ka dace an haddathana juwairiya kaka ci haddathatna juwairiya ba ba sunan mace bace namiji ne sunan shi malam zuwaira ina fata mu mu gani ba sunan shi malam zuwaira kuma baban shi sunan shi asma'u eh malam zuwaira dan asma'u ina fata mu fahimta malaman hadisi kenan to da haka kakkaji abubuwa wata ce kai wannan haddasatna juwayriyatu ne ka san sabon koyon na hagu akwai gyare-gyare ka san kana fara koyon sai kana ta shin gyaran kai malam ayin kuskure din kai ne fa kai wajen ba kake ga gyaran malamai abu ina fata an fahimci wannan abu duka mun fada wannan kai ne a wancan lokaci din ko ba ka ba Allah samu dace yace qala haddathana juwayriya malam juwayriya ba mu hadisi annabi kuma kai ma kai sa danka juwayriya ne idan ya je makaranta kuma zai su ta faɗa da yara kenan ko don ka kanga tsokalar shi qala annafin daga nafi qala qala ibn umar radiyallahu anhuma abla da umar Allah ƙara masa dace raja'na min al-amil muqbil shi baɗi da tayi shine al-amul muqbil baɗi da tayi mun dawo shine mun dawo a shekarar baɗi fa majtama'a min nasnani ala shajara mutum bi cikin sahabbai ba su haɗa kan cewa wacce ce bishiyar da muka manzan Allah ba ya ƙarƙashin ta ba Allah ya rufe sanin wacce ce cikin bishiya ɗin wato bishiya ce ta gawo gawo ko kuma samura bishiya ce ta gawo amma sai Allah zama ya ɓatar da ita wani ce ina ganin wacce ce wani ce a wacce ce sai zama Allah ɓatar da sanin wacce ce bishiyar ɗin allati baya ana ta hata wadda muka yi ba a ƙarƙashin ta kanat rahmatan min Allah ita wannan bushiya din ta zama rahama ce daga Allah madaukakin sarki sakamakon alƙarun aljanna da aka yi masa aka yi musu wai kuma kace kanat rahmatan me kenan wato ita wannan bishiya bacewa da ta ya zama rahama ga mutane amma wa zahir insha Allah shine kanat rahama min Allah ya zama rahama ce daga Allah yin mu ba da muke a ƙarshen wannan bishiya din amma wacce fasarar ma tana na ba ta fata kun fanci fasarar guda biyu wadda ita aka gasa garinta ya zama rahama kai in ba don haka ba wannan sufayin ya za a kenan da a ci bishe nan nan waɗanda suke tara ƙasa ko sai nan ka wali barazu yake ka san wali barazu Allah shi wuta to wanda kawai za su tara ƙasa ce ai dama wali barazu ya ce nan ne kabarinsa kuma ba mai gane kabarin shi sai wali ɗan uwan shi kenan sai ta zama kasuwa to kai da kana nan yadda ake zo a shafa abubuwa ka ga da ka zama masifa a cikin mutane amma arhama Allah sai mene sai Allah sai shafa sanin wannan bishiya din kabarin manzon Allah sallallahu sai Allah ka gwamnati salafiya gwamnatin salafiya ita ke kula da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi yau da an batta a ce hannun sufaye nan da ka ga irin shirkar da za a ringa yi yanzu kana zuwa kaza ce hajj hajj haram an ga kuwa ka a ce dole kawai abin da ya tabbata shari'a za ka yi shari'a shi za ka yi ina fatan fahimta Allah samu dace shi yasa irin wayannan abubuwan da Allah ya sa da iko kabarin Shehu dan Hodiyo da na ƴaƴan shi su Malam Bukhari suwa ya kamata a ce an batar da su a je wurin can a rufe su sai a ci gaba da a masa addu'o'i kawai na musulmi tunda akwai ta masa an karanta saboda in ka je ka ga shirkar da ake a wannan makabartar ta shehu dan hodiyo hankalinka zai tashi wannan makabartar ta hubbari hubbarin shehu dan hodiyo ka je ga da ake ba ka ji mutum ya tankwashe kafa mala ya zauna ta salati a wajen yana ta roƙon shehu dan hodiyo ni na gani da idona da faɗa wafi ake a wajen mafa Allah ji kan sarki da suki shi yasa wannan in ka je yanzu aka ga an bloke din wajen ba dama ka kewaya ko ka kewayo ba inda za ka ke amma da ɗawafi suke hacewa ke wanka je maka ma baka je kai ɗawafi ba a makaba aikin makanka ba ta yi ba ina fatan fahimta irin waɗannan wuraren aka samu dama za a kafa firin shirka doɗe su ake gaba da sa ɗauki kabarin gaba da ɗauke shi aka yi wani waje gaba da a rufe shi inda ba wanda ya san ma inda yake dan abin ya zan hotuna Allah shi kiyaye to yake cewa fas'alna nafi'an sai muka tambayi nafi'u aish ala ai ala aishin bai'ahum akan bi annabi ya bai'a ga sabansa alal maut ma'ana ya masu bai'a akan har sai sun mutu qala la sai ce a'a ba akan mutuwa bane bal bai'ahum ala sabri ya masu bai'a akan cewa za su jure a wannan yaki da ake ne ba za tsorata su gudu ba jawo kuma cewa abin ko yanzu zahirin wannan magana ta nafi'u ma'ana yana kore ba sun baya akan mutuwa bane amma in kun kun fasar babu ne na farko Allah sabar akan mene ala Allah ya firu to shi kuma ya addi ila al shi ma مالك قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحر أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم malin sake cewa haddathana Musa bin Isma'ila malam Musa dan Isma'il ya ba mu hadisi qala haddathana Wahaybun malam Wahayb ya ba mu hadisi qala haddathana Amr bin Yahya Amr dan Yahya ya ba mu hadisi an Abbad bin Tamim daga Abbad dan Tamim an Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu daga Abdullah dan Zaid Allah kara masa da qala yake cewa lamma kana zamanan harra lokacin da zamanin harra lokacin rikici ko yakin harra ya zo wato a tahu'atin wani mai tahuwa sai zojen abdullah ɗan zayyid fa qala wuce da shi inna bana hanzala lalle ɗan gidan hanzala yubai'un nasa alal mauti ga ya can yana an samu bai'an mutane akan mutuwa fa qala sai ce la ubayu ala ahada ahadan ba'ad rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'a ba wanda zan sake mu baya akan mutuwa in bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta yanzu wannan magana ta ibnu hanzala me take ribi kenan a yakin hudaybiya kenan sulubiya sun mu manzan Allah baya akan mene alal mauti kenan ina fatan fahimta shi kuma nafi na ishara kan mene alas sabari wanda in ka kalla dukkan su duka da faɗa farko suna kuma abu guda ɗaya ne in kun bace hadisin Allah samu dace wato yakin harra da yake ce lamma kana mul harra yawmul harra asalin harra sune duwatsu masu baki masu daukan zafi ina fatan fahimta harrat a cikin laraba an san ko guda nawa ne wanda na manta adadin su harra shar'iyya harra garbiya harra wacece suna da adadin da malamai suka bayani ku duba ya kotul hama cikin mujan rudan za ku wannan cikakkun bayani insha Allah ta'ala to amma yaki da aka yi an shi ne a harra garin madina hagu dama akwai wannan matattara na wannan duwatsu masu zafi asalin abin da jawo yakin harra wani abu ne mai ɗaci da faru a cikin addinin musulunci ina fatan fahimta lokacin da muawiya ya kafa ɗansa yazidu a matsayin mene waliyul ahad cewa in ba shi to yazidu ya zama shine khalifa musulmi da yawan musulmi sun tafi akan haka sai mu baya mutanen garin madina sun mu baya ga wane da yazidu a matsayin gwamna a matsayin khalifa musulmi a hannu ɗaya kuma can abdullahi ɗan zubair a maka da sauran wanda suke biri suna can sun yi baya akan ga abdullahi ɗan zubair a matsayin shine khalifa ina fatan fahimci wani abu ana wannan tarka-tarka ne sai aka samu haddasa ibn hanzala din da su wannan abladin zai suka je kasar sham sai suka ga wasu abubuwa da ba su masu daɗi ba game da zidu ina fatan fahimta na sassaucin addini da wasu abubuwa haka ina fatan fahimta suna dawowa garin madina suka ce su sun cire bai'ar da suka yi masa sun fasa sun mai da mubai'a su zuwa ga wane abladin zubair shi kuma sai ya aiko da sojoji daga can cewa zo sai sun sa mutanen maka dole dole sun mashi baya in ba ka ba kuma ya ba su kwana uku in ba ka ba a yaki su ne waɗannan mutane suka shiga cikin dattawan sabai irin su a su abla dan umar din da sauran su kan gagaya wa su abla dan zaid din da ibnu hanzala din cewa a'a wannan bayakin da za ku yi ba daidai bane ba kamata ku je jiki in kun ƙi ku abin a zuciya shi wannan abin da suke amma ɗaukar makami fito na fito da shugaba ba daidai ba ne su kuma suna ganin ai babin amurul ma'aruf sai an yi wannan abin na ɗan a takaice dai haka aka zo aka wadda yaƙi mai ɗaci tarihi mara daɗi aka buga an kashe mutane sama da dubu dubu nawa na manta adadin alfa saba alami'a wajen dubu ɗari bakwai ba aka ce tsakanin mutanen kirki manya-manyan mutane aka yi asarar jina ne a wani lokacin ina fatan fahimci wannan abu kuma an kashe da cikin sahabbai da manyan tabi'a da sauransu kuma ci wannan abu ba amma shi wannan mai suna musulmi ibn wane ne ukuba da aka turo din wanda malamai ka ce shi musulmi ibn ukuba da allah ya tashi daukan fansa akan shi kwamandan da ya zai da aiko ya koma zai je maka yaƙi abdullahi ɗan zubair can allah ɗa shi da ciwon basu da kumburi nan yi bindiga ya fashe mutu shi ma yazidin sakamakon ya taɓa manyan allah bayan allah mutane kiki daga can shi ma ba a yi ina cin watanni hudu ka kwarara ba shi ma ciwo ya kama shi faɗi shi ba ya mutu a can wajen duka da wanda ya sa aka yakin da wanda ya ji yakin duka allah kashe su gaba ɗaya ina fatan fahimta amma game da waqi'atul harra ina fatan fahimta to akwai ƙare-ƙare da waƙini da sauran marwaita 'yan shi'a suka zuba da yawa a ciki cewa an wa mata ciki an yi fyaɗe an haifi ya sun fi guda na zina an yi wane ne sun zuba kasan dama duk inda aka samu wata kafa shi za ake dole ta to kuma sai a zai ne a yayyaɗa ta a bubbuɗa ta dama suna nan ya tarakabuna suna jiran mene za faɗa su yaɗa su faɗi fasara mara kyau a cikin wani abu amma ba sha'a wannan abin ya faru amma duk da wannan abin da ya faru na waƙiya ta harra matsayar ahalus sunna wal jama'a irin su shekul islam ibn taimiya irin su imam ahmad ibn hanbal da sauran malamai irin su imam zahabi in kakan tarihin su da sauran irin su mal nasirin albani a wannan zamani su usaimin da duka suke sharhin wannan matsalolin za ga suna cewa ba sa cewa yazidu mutumin kirki ina fatan fahimta sannan ba sa zagi shi ina fatan fahimta cewa suke cewa imamu zabi cewa ke cewa ba ma zagin shi kuma ba ma san shi ba ma kaunan shi kuma ba ma san shi ina fatan fahimci wannan abu imam ahmad ahmad dan shi ce me yasa baka zagi zai bai ce ka taba ganin babanka na zagi mutane balantana ka hurma ne wuce abin nan to aqida ahlus sunna yazidu yayi laifi babu shakka su kuma mutanen madina sun yi khuruji ga khalifa shar'i khalifan musulunci na shari'a sun yi kuruji ba haka annabi ya hana ka dauke matakami ka tunkari ku shugaba da shi ina ma da sun tsaya ga inkari da baka da zuwa wanda suka ce zai musulmi nasiha ya takaita a wannan wajen ina fatan fahimta do ba daukan makami suka yi batirsa su aka dan an turo sojoji ne dole zo su yi wannan abin amma ala aita halin ahlu sunna ba su sa yazid ya zama kafiri akan wannan ba in kana so kanta min hadis sunan nabawiyya nabawiyya fi naqal kalam shi al qadariyya ibn taymiya war wani matsalar dalla dalla a cikin wannan littafi nasa jama'a na fatan fahimci wani abin dan wannan wajen ga cin mazalatul aqdam idan ka kalli tarihin aka baka ta aka gaba ɗayan baka in baka samu malami gogagge ba shi malamin zai rude kai ma za ka rude gaba ɗaya za ku burma ko malamai suke cewa da mun ga mutum ya fara banka da labulan mu'awiya ya ce to wannan kawai ya kama halaka ne da ka fara cewa to ai ka ga mu'awiya shi fara kaza yi kaza yi kaza to kana fara wannan tattauna matsalar result na ƙarshe za ka dar akan shi ne abubakar ma ya yi ridda umar ma ya rinda ƙarshen result ɗin zaka bar kenan shi yasa malamai suke ce da kai ahir karka so ma tukuna dan baka isa ba tukuna ina fata Allah sa kuna fahimtar magana ke faɗa dalla dalla Allah kare mu Allah shi da mu to wannan wake harra shine yake cewa to da aka zo mahallin shi ne an yage yana daukan baya akan mutuwa ina fatan fahimta shi kuma wannan sabi yake cewa manzon Allah kan mun mai baya akan cewa za mu mutu akan shi amma ba wanda zama baya akan mutuwa akan shi in sha bla dan hanzala kenan Allah samu dace to malam ke cewa qala haddathana al-makki bin ibrahima qala haddathana yazid bin abi ubaid an salamata radiyallahu anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ثم عدلت إلى ظل شجرة ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية وقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت مالك حدثنا مكي ابن إبراهيم malam makiyu ɗan ibrahim wannan ba nisba zuwa ga makka ba ne suna ne na shaka ina fata za ka sa ɗanka suna mai ne makiyu makiyu ibn ibrahim ƙala haddasina yazid bin abi ubaidin yazid ɗan abi ubaidin ya ba mu hadisi an salama ta bin radiyallahu anhu daga salama allah ƙara masa yarda ƙala ya ce baya a turan nabi sallallahu alaihi wasallama ne mu baya ga manzan allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi thumma adaltu ila dhilli shajaratin sai na koma inuwa wata bishiya shine adaltu ila ay dhahabtu ila dhilli shajaratin kun fahimta falamma khaffa nasu lokacin da mutane suka yi rakwarakwa suka yi sauki ma'ana da an cincirdo ana ta mubaya da suka yi rakwarakwa sai manzo Allah fara garin mutane gefe gefe kenan qala sai ce yabna akwa ya kai salama dan akwa ala tubai ba za ka yi mubaya'a bane qala sai ce qultu ni sai na ce qad bai'atu ya rasulullah ya manzan Allah alayka salatu wassalam na riga na mu bai'a qala sai ce wa aidan ka ƙara fa bai'atuhu thaniya sai na ji na ƙara manzan Allah mu bai'a karo ta biyu karo na biyu fa qultu lahu sai na ce da shi ya aba muslim ya kai abu muslim wanda yake bado shine Yazid ibn Ubayd kun gane wanda ya rawato daga Salama dan Akwa din kenan sai ce shi ba muslim alkunyan wa kenan an kuwa salama dan akwa kenan ala ayi shay'in kuntum tubayi'una yawma idin akan me kuka kasance kuna mubayi'a a wannan ranar qala sai ce alal mauti akan har in ta kai ga mutu mu ne gaba daya sai mutu haka da ina fata kun fahimta so kaga wannan yana karfafa fassarar Abdullahi dan Zaid kenan cewa sun mubayi'a ga manzon Allah zuwa ga mutuwa ne an fahimci wannan ko mai yi wa dalilin wannan tattauna ɗin shi ne shi manzan Allah an kai mu baya akan mutuwa ka san ba wani abu da zai gangaro da gare shi na mene na kuskure ko na sarrai amma shugabannin da za a iya gabaya a iya samun kuskure ko sarrai da haka babu laifi in kai mu bayar a bisa mene cewa zan bi gwargwadon iko na zan mu baya ce za ka baya har ƙarshen rayuwa ka sai ka ce zuwa ga ikon da nake da shi kawai shikenan ina fatan fahimta amma manzo Allah zaka same sharadi a zaka same sharadi ba Allah samu dace malace kala haddathana abin da malaka ce shi mu yasa aka matsa salama sai mu waya a sau biyu aka ce gwarzo ne jaribi ina fatan fahimta don ba ta karfa sauran musulmi sannan kuma saboda ya iya yaki a hawan doki ya iya yaki mene a ƙasa wato shi artillery ne sannan kuma air force ne ko ba haka ba soja ne na ƙasa ko ne soja ne na sama to shi ne bari yin wa'a ta yakin shi na sama da na ƙasa gaba ɗaya haka dai malamai suka fassara kun fahimta yana tarihi da yana ga kamar na tarihi wancan lokacin ko yana tarihi sosai lokacin da aka zo akwai sanar suka yan ƙwararri ne wani suka suka yaudari manzan Allah ɗin nan sun zo da rashin lafiya annabi ya ba su waje suka ya ba su raƙuma su sha rono su kaza sai da suka warke suka kashe masu gadin manzan Allah suka kore dabbobi to salama shi kaɗai ya riga bin su yana harbin su suna harbin shi yana koyar sai da ya dawo da dukkan wannan dabbobi din yace manzo Allah ga dabbobi na dawo da suka za kaza aka sa suka ji suka kamo su gaba daya aka yi musu hukuncin da ya dace su a wannan lokaci din ina fatan fahimta gwani ne a harbi gwani ne a yakin soja gwani a yakin sama Allah samu dace wallahi tallahi musulmi gara ma ku shirya kar ku zama tuko share malam a ce musulmi zauna shiru kai Allah kyauta dole ka iya abubuwa da yawa malam ya wusa zu eh karka zo kawai da an bika daga nan zuwa wajen Musa kaura a ce ka gaji ina fatan fahimta in ka matsa da guri aka wajen gyar din can ku fahimta ce ka gaji ai gara a ce malam namiji namiji ba mun ce salafiya ba to kaga akwai sahabi wanda ba ba soja bane ko ba haka ba su ne salafin namu ba to akwai wani sahabi wanda ba soja bane duk wanda ka sani ya iya zama kwanan kaga abubakar ko gwanin soja ne sai na abubakar za mu zo yau ɗinnan ko ba za ka je da manzan Allah yake da gwanin cewa a soja da iya saɓata juya ta na hawa doki da yi sarrafa kayan yaƙi yadda iya manzan Allah sarrafa kayaniya ya jiyo a wajen gari kayaniya za ta karo madina kai kafin ya ce sojoji to ku zo ku sana tsakiya ina fatan fahimta kafin su fito shi ya nemi doki wanda dokin aka ce ko sirdi da linzami babu amma manzo Allah ya sufa ya tsare shi ya zabure shi tafi ina fatan fahimta ba ma kai doki zai wuce wajen kama sai ka sami mita goma sha biyar tsakanin karshe don tsoro ina fatan fahimta haka ya zo to haka sai na abubakar umar za mu karanta mai wa goban Allah kai musan da aka zo rabiza da zai ƙasa da aka zo yaƙi bayan annabi ya rasu don suka yi ridda suka zo za su kawo hari madina abubakar ya ce bari da kaina zan je yaƙi sabai suka ce ya rasu subhanallahi ya kalifata rasula aka kashe kamun shiga uku waye zai zauna ya tsara mar abubuwa ya gadin din mai kaza ya ce a ba zan mako na alfarman ba ni ku tafi jihadi ni na zauna na abin nan ai da ni za a je wani yaƙi suka suka ce ina shi ya jagoranci kwamandancin kakka jan ce maka abubakar mutum ne dan siriri mara ƙarfi a'a ƙarfin ba a jiki ba ne a zuci ne ina fatan fahimta da haka cin sabai ba mai karfin sai na abubakar ina ce karfi ba wai a gwada kwanji nan an ci nama ya kwashe abin nan ba karfi a zuciya shi sa duk inda wani zai zame shi sai ka same shi gyam a tsaye wala ka je ka kanta tarihi kaf qur'ani duk musulunci kaga duk inda wani zame sai kaga wannan dattijo yana nan a tsaye haka ne ko ba ka ba shi sa malam suke cewa karfi biyu ne akwai karfi na jiki akwai kuma ɗar zuciya to wanda ake yi ba mutum shine wanda na zuciya din ina fatan kwanci wani abu da haka umar kwamanda ne usman kwamanda ne wane ne aliyu rama mazan fama ko ba haka ba sa'ad bin abi waqas abraham ba wanda yake salafi ne wanda yake wanda ya zama kubewa ko kuma abin nan kankana kawai da an samu an tun shi kenan kawai a dinga cin bilis akan shi ina fatan kun fahimci wani abin shi sa ba sa san ana irin katin hadisi ba da yan bid'a da imiyagun yan siyasa da miyagun gwamnatoci da yahudan ba sa san ana karanta da hadisan manzon Allah saboda in ana karanta da kan kan musulmi zuwa ya tar ba za a cuce su ba za a ci su da borar tsumma ba ina fatan kun fahimci wani abin ba ku ganin muke zara yanzu ibin mai fighting na baki ba ma iya yi musulmi a Najeriya fada da baka ba ba za a iya yi ba abin da yake allowed a shar'ance ta najeriya halas ne ka fito ka yaƙi da baka amma mun musulmi ko irin yaƙi muna yi ko ba haka bane ba sai a zo a tara 'yan uwanku a kudanci a kakkashe a kakkashe sai kuma zo a samu malaman ku wawaye sai a ce su yi wa'azi Allah ya ce al-islamu ai daga zaman lafiya musulmi a zauna lafiya a'a ku kallafa wanda ya kisa shi za a ga magana zama lafiya ko wanda aka kashe to amma ko aka kashe su malam ku ce wai ana magana a zaman lafiya mun sun ci zaman lafiya kuma an yi abin nan ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba goma ba kaga kwakwalwa ta mutu instead of what kamata su ce a ba magana wai magana zaman a zo a zauna ne genesis na wannan abin da ya faru su waye da laifi mun yadda in ƴan uwanmu ne musulmi a aure suke a ɗebo su a hukunta su in wa'ancan ne a ɗebo su a hukunta su duk mun yadda sannan amma su sani fa su ma suna da ƴan wa'annan arewaci ba za mu ba za mu iya lamunce masu ba su cika zama lafiya a lokacin da suna ganin ana kashe ƴan uwansu a waje kaza ba faɗan baki ba ne lokacin da matasan arewa suka ce sun ba iyamurai kwanaki nawa su bar arewacin najeriya kaf su bar najeriya sai ba ga sai ga ofa-ofa da waye duk sun taso ta kaduna ba ba su neman sulhu ba su ne wajen sarkin musulmi su ne wajen arewa consulting forum su ne wajen wane ne shugaban kasa suna neman a yi sulhu a zauna lafiya kawai da shine ko da yakin baka ba ma iya mun zauna wanda tubus ana zurdatar da yan uwan musulmi a ƙauyuka ana zuwa daji ana mai da fulani kafare ana mai da abin nan ana lalata tunani gaba haɗe mun zauna ba wani abu ba lanu hariku sakina ina fatan fahimci wani abu Allah dai ya samu dace jawon fahimci wani abu ko to salama ƙwararren soja ne haka ake so musulmi ya zama ƙwararren soja ya zama kayisun faɗinun ya zama mai basira mai saurar sukan al'amura kuma da ya zama hazimun kuma mai iya ɗaukar mataki a lokacin da ya dace da wuri amma kar mu zama irin halin muke ce zama zama mun zama wawaye ina fatan fanci wani abu Allah da shi kyauta to wani shine takaitance bayani game da Salama dan Akwa amma wata ran za mu ci karo da hadisan shi insha Allah nan gaba za mu rare muku tarihin sa insha Allah ta'ala إمام بخاري قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق يتقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا مالك فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأكرم الأنصار والمهاجرة مالك يتو حدثنا حفص بن عمرو مالن حفص دان عمرو يا بام حديثي قال حدثنا شعبة شعبة بام حديثي عن حميد بن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول ناجي انس دان مالك الله قرا مسيدنا تيوا كانت الانصار يوم الخندق ansawara ansara a ranar yakin khandak sun kasance ta ƙulu suna cewa na hannun ladina baya o muhammadan mu dinnan mu ne muka yi mu baya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alal jihadi akan ce za mu yi jihadi tare da shi ma hayina abada matukar muna da rai kaga su ma bayu alal mauti kenan fa ajabahum annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai amsa musu yace Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah ai ba wata rayuwa in ba rayuwar lahira ba Allah ce fa akrimil ansara wal muhajira dan haka Allah ka martaba ansarawa kuma ka martaba muhajirai ina fatan fanci wani abu to Allah sa mu dace wannan kuma shi ma yana nuna cewa sai mai baya akan mutuwa ne da haka manzo Allah zai yi bai akan mutuwa amma wanda ba shi ba za ka iya sa sharadi akan haka din Allah samu dace sannan wannan baiti din na manzon Allah kai tsaye na mana wani abu da ya kamata mu faɗaka da shi yadda duniya ta cinye mana rayuwa a cikin halin muke ciki din nan da haka ƴan uwa musulmi mu kiyaye harka duniya wannan la aisha illa shi akira ya kamata zama a cikin zukatan kowa a cikin mu yanzu ka kalli mutane cewa suke la aisha illa aisha duniya ko ba haka mutane suke cewa ba lisanul hal wa rubbama lisanul qal cewa ke la aisha illa aisha duniya duniya ce kawai idanun mutane ne me kake da shi me ka samu shine daraja kai ma ya zaka ka tara ka samu shine abin da ke mutane suke tsoro akan shi kawai amma in ka tsaya ka sa idan basira ga cewa duniya nan ta aikin banza ce wallahi Allah cikin ba mai da assurance cewa yanzu zai kai gida lafiya ko kuma gobe za a yi shi aka rayu take tafiya to me ka shirya lahiras ka cinye lokacinka kaf a duniya tun safa har dare kana gwagwar maya ta maganar duniya ka zubar da addininka ka zubar da mutuncinka ka lalata addini saboda duniya wadda ba matabbata ba ce wadda Allah ce kullu man alaiha fanin duk wanda ke bayan duniyar sai an dame shi an rasa da haka ɗaliban ilimi 'yan uwana ma zuwa makaranta wallahi ya kamata mu kanmu kada mu zama irin 'yan duniya su ma mu ce mu ma sai mun zama irinsu kai ma kana ta struggle yadda wani ɗan duniya ya zama iri kaza yadda yake jin daɗi yake fantamawa kaza da kaza kai ma dole sai ka har sai ka je ka wulakantar da addininka sai ka je ka sai da addininka saboda mene saboda kai ma ka ji daɗin duniya ya kamata ka samu yaƙini duniya ai tamfarari ce ko ka ji daɗin bai da tasiri ce da ke annabi ya faɗa cewa za a zo ranar alkiyama da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya annabi ya ce sai a tsumbula shi a wuta ya aikin yan wuta in aka tsumbula shi aka fito sai a ce da shi ba Allah ka taba jin daɗi sai ce aishi bai san wani abu daɗi ba kakaf ya fi kowa jin daɗi a duniya annabi ya ce an tsumbula shi tsumbul an jawo shi ya ka taba san da ya ce bai sani ba to zuka dara kai ne kama kowa jin daɗi kai ke da gidajen gaskiya kai ne da asarwa kai ne da maitama kai ne da london city kai ne da kawai na duka to mai amfani shi a wajen kanka mutu ba ka nemi shiga wajen ubangiji ba ka kada ka fi kowa kai ne wanda annabi ke misali kai to mai amfanin wannan jin daɗin idan har lahira ka taɓari ina fatan fahimta annabi kuma ya ce za a zo don da fi kowa shan wuya a duniya ashadduhum bu'san wanda kowa can azaba da wahala annabi ce sai a dan tsumbula shi a gidan aljanna sai a tambaye shi ka taba sanin yace shi bai taba sanin wata wahala ba ina fata mun fahimci wani abu don haka ƴan uwa mu kiyaye lahiya ta zama ita ce target ɗinka a rayuwa kun fahimta duk abin da zaka yi kar ka manta da lahirarka kada daɗin duniya ko surutun mutane ko yanayin da aka samu kai musamman kullum da muke cikin society yana duniya take ta kullun ƙara gurɓace take rikicewa gaskiya da ƙarya suna cakuɗewa ƙaryar na hawa sama sai kai da gaskiya gano menene kamata a yi ina fatan fahimta muna lokacin fitina da ka wallahi kowa sha ba gemunsa ruwa wallahi kowa ya san me yake baccinka tashinka tafiyarka maganar ka ake ke zama ka san me kakewa wa ina fatan fahimta don in ka je lahira ba ka shirya ta anan ba billahi lazi ba mai kwatarka friends ba su kwace ka ba abokan nan naka da ke ziga ka babin da su ina makarar kiyama abokan ka wajen aiki college ake cewa ko to su college din ko student din da kuke makaranta ko kuma su wane ne a ina ne ba su taimake ka ba uwa da uba ba su taimake ka ba yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi li kulli mar'in minhum ma idhin shadun yughni ba wanda zai tuna maka komai kala ka tashi kai wa kanka abin da ya kamata da yin da ku gaba ɗaya muna fatan Allah tsare mu ya sa mu gama lafiya ana muna mu lokaci ya kore kuma dawa mun zo ƙarshen babi ko akwai hadisi ɗaya ko za mu ja birki ana insha Allah ta'ala sai in Allah kai mu za mu shiga barin da muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka ce ko da an yi ruwa in dai ba ruwa yake zuba ba to za a ci gaba karatu insha Allah ta'ala dan yayyafi wanda za ka iya jurewa a yanzu mun ce dole musulmi dama ya zama soja ko to dan yayyafi ba zai hana mu karatu ba insha Allah ta'ala an fi jabin ko ballantana an yi an ɗauke Allah samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada na'am za mu bar sai Allah kai mu insha Allah ta'ala sai ka zama abin ka fada da Allah ka ba mu lada kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka suke kabar mala albani Allah gafarta masa gafarta wa iyayensa Allah ka sa albarkacin zuri'arsa ya Allah makantar da mala albani Allah ka tsare tsarewarka Allah ka ida nufi inda malin hara ya sa Allah ka ida nufi kai ta wajen fiye da ke tsammani ma mu kuma Allah ka sa mana albarkacin abin da muke duniyar kiyama Allah ka sa mu kyakkyawar cikawa ka sa mu gaba lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله